أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ka ka kuna ji a wannan darasi za mu yi al-ma'arifa idan ka ce al-kitab ko kuma idan ka ce kitabun kitabun ya zama na kira ne kun gani ya zama na kira wato ba a yanantacce ba idan ku ka ce al-kitab to yanzu ya zama ma'arifa to sunan da aka mai aka yi mai da shi ma'arifa ta hanyar ziyadan alif wallam to shine za a mana bayani yanzu ma'ani na wacce nan ita al din ko kuma lamun kawai to an sami ƙari juna tsakankanin siboyi da malaminsa khalil bin ahmad albasri alfarahidi shin alif da lamun din suna adauta tarif dukansu ko ko a lamun kawai wakala qaumun inna hallamu fakat hariri ko id aliful wasli mata saqat masha Allah to shi ne malaiki cewa na'am alharfu ta'rifin aw lam faqat fa namatun arabta qul fihi namat al alhamza da alif da lam din sune harfu ta'rif ma'ana sune adatu ta'rif aw lam ko kuma lamun kawai to malamai suka ce na ibnu malik ya kawo bayani ne akan cewan al wannan shine mazhaban Khalil bin Ahmad al-Basri al-Farahidi malamin sibohi cewa alif da lam din duka sune adatu ta'rif wannan hamza din hamzatu qat'in ne a wajen shi manin Khalil aw lam faqad ko kuma lamun ci ko ita ce adatu ta'rif wannan ra'ayin sibohi ne shi sibohi ya tafi akan cewa ita lamun ita ce kawai adatu tarif hamza din hamzatu waslin ne an kawo ta ne da takhallus ila nutq bis sakin an kawo ta ne domin a sami furuci da lamun sakina din dan haka fanamatun kaga kalmar annamatu shimfida arabta idan kana son ka mai da shi ya zama ma'rifa fihi qul fihi annamat sai ka ce annamatu kaga an samu shi alif da lam ko to kafin mu wuce za mu yi dan wasu bayani haka dan kadan allin na adatu tarif al adatu tarif ta karkasu kashi uku akwai ta farko al ko kuma ma'anonanta watan sun kasa ta kashi uku ta kula da ma'anonanta akwai al al'ahdiya al'ahdiya din nan akwai al'adun zikiri al'adun zikiri al'adun zikiri ita ce wacce aka fara kawo na kira kafinta ita ce wacce aka fara tamhidin da na kira misali idan ka ce ja'a rajulun fa'akaramtun rajula wane ne wannan mutum ɗin wannan mutum ɗin shi ne dai wannan mutum ɗin na farko ja a rajulun fa'akaramtun rajula ta wacce nan al'anan ana ce mata al al lil ahdi dhikri lil ahdi adh-dhikri wato wacce aka ambato na kira kafinta Allah yana cewa inna arsalna inna arsalna inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula wannan manzon ne na baya rasulan shi ake nufi ku duba idan ka ce wani mutum ya zo wani yaro ya zo sai na umarci yaron ya koma yaron nan ne dai na baya dai shi ne la'adin zikiri na sai wani littafi da kanan kuma sai na sayar da littafin bi ishtaraitu kitaba ishtaraitu kitaban afwan ishtaraitu kitaban thumma bi'itul kitaba littafi ɗaya ne dai kawai amma idan ka ce ishtaraitu kitaban thumma bi'itu kitaban to ba ɗaya ba ne daban-daban ne daban-daban ne mun fahimci wannan ko sai kuma nau'i na biyu lil'ahadin zihini lil'ahadin zihini lil'ahadi al-zihini ita kuma lil'ahadin zihini ita ce al'inda ta zo sunan da ya zanto sananne ne tsakaninka da wanda kake magana da shi yanzu yana son tafi zan ce muku zan tafi gida kawai zan ce muku ne sa'azhabu ila baitin la sai dai ce sa'azhabu ila albayti kaman kai yanzu misali sai mu ga zaka fita sai ce ila aina tazhab sai ka ce ko kuma zaka fita daga gida sai iyalin ka ta tambaye ka aina tazhab sai ka ce azhabu ila almasjidi kun gani to ita kanta ta san masallacin da za ka tafi kenan kamar yadda masallacin sanin ne dama a wajenka idan ka ce sa'adhabu ilal masjidi to alɗin na nan ita ce lil'ahadin zihini wacce dama sunan nan huwa ma'arufin bainaka wa bainal khatibika kun gane? masha Allahu muna zaune suka ce a ja'at tilmiz ja'at tilmiz dalibin ya zo to kaga kenan tsakanina da kai mun dama muna magana akan wani akan wani dalibi da ke sanni tsakankanin ko to shine annan sai zanto lil ahdi adh-dhihni wanda ke sanni huwa ma'rufun bainaka wa bainal mukhatibika akwai kuma al للعهد الحضوري للعهد الحضوري الكوكما علمي كمان كتشي مثالي اليوم سأسافر yau zan yi tafiya yau zan yi tafiya kaga suka ce al-yawm to kaga al-yawm wani rana wace rana kake nufi yau din nan saboda ka sa mata alif da lam mun fahimci nan ko ka sa mu kalma alif da lam to wannan yana nuna cewa kenan allan watan yinin da ake ciki shine ay hudur ba ba halarta halarta ba to yinin da aka halarta ciki kamar yanzu ba gashi muna muna dare ne yanzu ba idan ka ce sa'at lul ƙur'anin laila sa'at lul ƙur'an al-laila to wace dare kake nufi wannan daren kake nufi saboda wannan al'adun mun fahimci wannan ko ita ce allil ahadil huduri sai kuma al-jinsiyya listigraq al-jins al allati listighraq aljins watan wacce ta shafi dukan jinsi ta shafi dukan jinsi kamar misali faɗin Allah madaukin sarki innal insana lafi khusrin kun ga al anan al ce wacce take aljinsiya tana nuna jinsin dan adam lalle jinsin dan adam na cikin mene yana cikin halaka saboda an yi istithnai a gaba illal ladina amanu kun ga anan zai iya yiwa ka cire al din ka sa kullu ai inna kullal insani lafi khusrin mun fahimci nan ko sai kuma al aljinsiyya al al jinsiyya al al jinsiyya ita ce wacce take nuna jinsin jinsin kaza idan ka ce ar-rajulu afdalu minal mar'a ba kana nufin wani mutum ne da bi ainihi ba nan ba a rajul ba ba kana nufin wani mutum ne da kanshi ba a'a kana nufin jinsin namiji ya fi jinsin mace kun bince wannan ko a domin waƙi'iyan in aka bincika ai akwai wata mace majaruma ce tafi namijin tafi maza dubu to wacce nan aldin ana ce mata al aljinsiyya domin tana ana magana ne akan jinsin namiji wannan nan ma da mara da ce ana nufin jinsin mace ne yanzu kamar za ka ce addirhamu agla minal hadidi kaga annan alci aljinsiyya kana nufin jinsin dirhami ya fi tsada is more expensive than mini than metal mun kwance shi ko? to Allah ka samu dace waɗannan su ne nau'o'in allan al'alhadiya ce ta kashe kashe uku lil'ahadin zikiri ita ce wacce aka fara tamhidin na kira lil'ahadin zihini ita ce wacce sananniya ne tsakaninka da wanda kake magana da shi sai kuma lil'ahadin huduri ita ce wacce ka halarto da ita a cikin zuciyarka kana nufin a wani abu bi ainihi to shine ibn malik yake cewa waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati waqad tuzadu lazim lazim tuzadu laziman al din nan kuma ta saka shi biyu haka har ila yau ta ziyada da, da adamuhu akwai al azaida akwai kuma al ghairu zaida kun gani ko yawa al azaida ta saka shi biyu akwai lazima akwai gairu la gairu lazima to shine ke cewa waqattu tuzadu laziman za a iya ƙara lamun din wato wannan kaddin tana fa'idanta da taklil ne waqattu gladu zadiman laziman kadan ne za ga an din an jingina ta a jikin suna wanda ziyadar lazim ne kallati kaman sunayen da kaman asma'ul al asma'ul mawsula kun ga isin musul ba zai yi ka ci lazi lati lazani ko latani lazuna lazina ba zai yi ba la'i sai dai ka ce mene al'in nan to za'ida ce amma lazima ba ta rabuwa da kalmar sai kuma wal'ana da lafazin al'ana amma nan waɗansu sun taɓa kan ciwon al'in da ke al'ana an ce lil'adin huduri al'ana kana nufin yanzu to amma waɗansu kuma malamai sun taba kan cewa ai alce al'in lazima ce wallazin da kuma allazina sun mallati waɗannan dukansu al ne waɗanda ake ƙara su a jikin kalma wanda ke lazimi ne lazimai ne waɗanda ba za ka iya ban cire su daga kalmar walittiranin sannan kuma akwai wacce ake ƙara ta lamun da ake ƙara ta saboda buƙatuwa a cikin waka shine ittirarin faman ittur ghayra bagin ka banatil aubari kaman ka ce banatil aubar asalin shi banati aubara banati aubara a banati aubara kamar yadda zo wa kajjanai tuka akma'a wa asaqila walƙad na haituka an banati au banatil au bara au an banatil ai bara to lafazin al'aubar an manna mishi alif da lam domin al'aubar ɗan nan alam ne suna ne alami in aka ce alam a banatul aubar nau'i ne na ƙasa kamar yadda muke da jar ƙasa ƙasar kanwa ƙasan gishiri ƙasan kaza ƙasan kaza alami ne sunan kamar idan ka ce hassan sai ka ce alhassan ka samu shi alko wannan alɗin za'ida ce amma lazima domin ku duba da kyau cire ta ga kalman zai kamata lalura na tankiri ba zai faru ba ba zai faru ba lazima ce allazima ce amma lazima za'ida wannan bukatuwa ne ya sa aka kara ta yi kaza tibtin nafsa ya kai su sari asali tamizi ne nafsan ne tsibta nafsan ranka ta ji daɗi ya kai sassare tsibta nafsan tamizi ne to amma kuma dalilin buƙatuwa sai ya sa ƙara mashi alif da lam mun banci wannan ko wa ba'du alami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila to ga wanda akan karata a jikin alam to wa ba'du ala alami alaihi da kala ita allin nan azza'ida ana ƙara ta a jikin suna alami ka misali hasan sai ka ce alhassan ka misali husain sai ka ce alhussain kun gani shine wa ba'du la alami alaihi da kala da kala alaihi allin tana shigan waɗansu suna alam lilamhi asli lilamhi ma qad kana anhu nuqila lilamhi domin yin ishara ailil ishara wal bayan domin yin bayani da ishara ma qad kana nuqila anhu domin ai ishara a bayani zuwa ga abinda aka ciro lafazin daga daga shi asalinsa yanzu idan ka ce kal fadli kun kalmar alfadlu masdar ne masdar ne asalin fadl shine baqiya baqiyatu shay'i me can mai jamzu yake cewa warabu al-ikhfadu indal ikhfa'u indal fadil min al-hurufi wajibun lil fadil to warabu ikhfa'u indal fadil ay indal baqi min al-hurufi so kalmar al-fadlu anan asalin kalmar masdari ne to yanzu an maido da ita ta zama suna yanzu sai ka ce alfadlu malam falalu wai ba hushe ba to allin nan za'ida ce wal harith da kuma wacce aka ciro jirka aka kara mu siffa domin ai asalin kalman haratha ne ko yayi noma harith manomi to yanzu an maido shi ya zama suna alami yanzu ya zama suna alami yanzu to an kara mashi alif da lam to alif din nan za'ida ce wacce take a samantuwanta da rashin tadide ne wani nu'man nu'man asalinsa wani abu ne wanda ke da kala na jini ko kuma wani abu wanda ke da kala jan kala nu'man to sai aka ɗauko lafazin yanzu ba da ma'anar jini ba yanzu da ma'ana ne na mene ma'ana ne na suna yanzu alami to wacce nan alilin za'ida ce an nu'man to fa zikiru za kaga an bato lamun din a waɗannan sunayen wa hazfuhu da kuma share lamun din alif da lam din siyan dide ne in ka ce ja'a nu'manu ja'a nu'man duka ɗaya ne ba dai zai cire ma kalmar cire ta ba zai sa wai kalmar ta tashi daga alamiya zuwa nakira ba wa hazfa alzi in tunadi aw tudif awjibu fi ghairihi ma qatan hazif wa hadfu alhazi kaga share al wacan nan in tunadi a afwan na wuce wa qad yasiru alaman bil galaba mudafa na masubu al kala akaba wa qad yasiru alaman haqiqa kalman da al ta shiga masa zai iya zama alami ku duba idan ka ce kitab ai kaga wannan yashmalu kulle kitabin sawa'un bi Najeriya ko ko bi Ghana ko ko bi a bi bi, bi dole arabiya ko ne littafi ya shiga to amma sai ka zo ka ce ka dauko Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu yanzu wannan alkitab me ake nufi anan alqur'ani kama ja'a kama qarraratil ayatu fil kitab to wannan kaga wannan allin da ta shiga mun kitab nan yanzu ta mai shi menene ya zama alimi sanani saboda qur'ani ne kai tsaye kake kake ne yanzu idan ka ce madinatu yanzu wannan madinatu din ta wace madina ke nufi zai daukan kowace madina ko amma idan ka ce al-madina hajar rasul sallallahu alaihi wasallam ilal madina na tabbatar wannan ko kayun sun da kaje kace a fasara za a ce baka ai madina ce almunawwara to kaga ziyadan allin a nikira yanzu ya zama ne ya maida ma sunan ya zama alami shine waqad tuzadu waqad yasiru alaman bil galaba amma sai a ce alam bil galaba alam bil galaba alam bil galaba mudafan arraba shine aw masubu al koko sunan na da alif da lam ne kal aka ba kamar lafasin aka ba aka ba kaka misali idan ka ce abdullahi bin abbasin ibnu abbas ibnu abbas to yanzu ibnu abbas nan yanzu ne wani daga cikin zariya ne nan shi ne ibnu abbas a musulunci in kace abdullahi bin abbas kawai sahabi kake nufi ibnu umar kaga nan ku duba ibnu ba ga hamsu ta wasu nan ba to wannan sunan ya zama alami yanzu bilgalaba ya zama alam bilgalaba yanzu kake ne kace abdullahi ibnu umar kila suna na umar kuma ina da ɗa abdullahi to ni ba za a ce mu ibnu umar ba ok ɗana ba za a ce mishi ibnu umar ba in ana maganar musulunci ko da ko hafizan alkur'ani ba za a ce hafiz ibn umar alkur'ani ba domin ana cewa abdullahi bin umar za a tunanta ta wannan sai a ce mishi alam bilgalaba alam bilgalaba kamar ibn mas'udin wa hadfu al zi kaga share al a sunan da ta shiga ma bilgalaba in tunadi idan zaka kira shi au tudhif ko zaka idafa au jib ka wajabta share ita al din to kun kan karatun mana sai ka ce wa aujib hadfa al zi in tunadi au tudif yanzu idan ka ce rahimallahu ar-rasul al-karima ai wannan ba zai taba shiga masinjan masinjan option shugaban kasa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ke nufi saboda mene allin ta shiga gaga bilgalaba kenan ko to idan zaka kira ka ce ka kira shi kai nida'i zuwa gare shi sai ka cira allin sai ka ce mene ya rasulullah shikenan a'a shigan yawon nida ne yasa ka share alif da lam din ba za ba a hadawa yar rasulullah ba zai ba madinatu rasulullah kaga zurtul madina haithu zahabtu ila qabr rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'awtu lahu lahu kun gane ko amma sai kana son ka ce ka kira sunan madina ka kira madina madina mazo sallallahu alaihi wasallam da hijira ba za ka ce yal madina ba sai dai ka ce mene ya madinata rasulillah da idafa kaga musuban al'au na madinatul rasul eh mana amma ka ga madina din baka cire alif din ba eh sosai ko kaga sai kai idafa na'am
kamar sun lura saboda an ce kamar misali da sura kaga kai na kira ne sai kai idafan shi zuwa ma'arifa in ce zai ba shi ma'arifa da ce zai iya sun lura da wannan ƙa'idan ne ko ko kawai ai wannan ma kuma ba a kawo ka'idan ba Hmm.
wannan yanda abin ya zanto ya watsu ya galabtu ya zama alami kawai ma yanzu Mm, ya zama alami kawai yanzu wa fi gairihima qatan hadif in ba a suna alami wanda aka yi idafin sa ba ko wanda aka yi nida'i ba to da kadan ne akan samu lamun din an share ta kadan ne akan samu lamun din an share ta mun fahimci wannan ko wato ma'ana ita allin nan ana share ta idan ta zuwa ina ana shara ɗin nan idan kai idafa almadinatu sai ka ce madinatu rasulillah to shikenan sai ka share al ɗin almadina ka share ko kuma yal madina ba za ka hada da nida'i ba sai ka ce ya madina kawai ya madina kana nufin birnin manzo sallallahu alaihi wasallam to insha Allah sun ta'ala sai mu dakata anan saboda dare ya dan fara shiga ko abinda Allah ya bamu iko muka karanta dai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure kuma Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik